ma la yansarifu shine suna wanda baya sarrafa kenan نعم نعم كرهت من أتى مبينا معنى به يكون اسم أمكنا تعرف الثاني ثم طلق أمنا صرف الذي هواه كيفما وقع وظاهر فعلان في وسكن سلم من أي رابط ثاني ثم ختم وصف أصلي وزن أفعل ممنوع تعنيس بتاك أسهل وألجن أرد وصفية وصفية كأربع وأرد الأسمية نعم الصرف abu sarrafi تموين shi abin da ake cewa sarrafa kawai ma'ana sa tamini kawai ma'ana abin da yake nabi da tamini ɗin nan cewa duk inda ka ga abu ana yi masa tamini to kawai wannan abin ka ce masa mai sarrafa ne kawai domin duk abin da baya sarrafa to ba za a yi masa tamini to shi sa yake ma a sarrafa tamini kawai duk abin da ka ga an masa tamini to kawai wannan abin yana sarrafuwa abin da kuma ba za a yi masa tamini ba to za ka cewa bai sarrafuwa shi sa a can baya da makaranta a farkon karatunmu kaga mun ce al'ismu murabun mabuni ko ni shabayin min al-huruf mabni to duk wannan da muka faɗa shi suna na farko in ma dai ya zama mu'rabi ne ko ya zama mabni ne shi za a can wajen ko ka ce mu'rabi mabni ko kuma ka ce mutamakkinin da kuma gairu mutamakkinin shine mana wannan dawa da muka gara ko to kuma ha ila yau to idan ka dauke shi kuma ha ila yau ya zama mu'rabun ne ma ko ai mabni ne kai ai akwai wanda yake ginin sa da kai sa dan kai shi dan ya kama da fi'ili ne akwai wanda ka gine shi ne kuma dan ya kama da harfi ne ko shine lishafa min al huruf saboda kamar da yayi wanda take muqarrabun ai mai kusanta shi ga harfi ko to saboda haka idan shi sa yake maka asarfu shi sarrafi tanwinin shi tanwini a ta da yazo mu bayyinan yana mai bayyana ma'ana yana bayyana wata ma'ana wanda shi wannan ma'anar bihi ya kuna da ismu amkana shi ne suna yake zama amkana wanda yake mutamakinan amkana kenan kaga akwai mutamakinan gairar amkana akwai mutamakinan kuma amkana ko domin suna daga an ce maka an ce maka magana a mu'arabi ne kaga shine mutamakinin kenan ko mabni gairar mutamakinan ko to akwai gairar mutamakinan akwai kuma mutamakinan amkana to shi wanda yake haila yau kuma idan ka zo akwai wanda yake mabniyin ne amma ka gine shi na abin da ka gine shi saboda ya kama da harafi akwai wanda ka gine shi ne kuma saboda ya kama da me saboda ya kama da fi ko wanda ko bai kama da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ba a shi a kiran sa a murabi ko shi ne dama abin da makaranta a baya to shine abin da yake nufi da wannan cewa duk shi suna idan aka ce za a sarrafa shi to dai ya zama duk wanda za ka iya masa sanini to kawai shine suna wanda yake mutasarrifi na'am falibu ta'anifi zai gaya maka wanne dalili ne yake sawa suna wanda yake mutasarrifi ko kuma wanne ne yake zama gaya mutasarrifi mun dai cewa yanzu sunan da yake mutasarrifi ga ga shi da ai masa ne to idan gaya mutasarrifin ne kuma wanda da hujjar take sa ana masa to akwai illoli illoli wajen guda tara wanda suke sawa fi'ili ya zama baya sarrafa wani daga cikin illolin ko kuma mu ce illolin nan guda tara haduwar guda biyunsu ba ya kwaya ɗaya ba idan aka samu kwaya biyu daga cikin illolin nan guda tara to sai su sa suna ya zama gar musu sarrafin baya tara ba akwai kuma wasu illolin guda biyu waɗanda su kuma ba su daga cikin taran can amma kuma su kuma kowanne shi kuma kwaya ɗaya illa kwaya ɗaya shi take sa shi ya zama baya sarrafa an gane ko? yi ga zama baya sarrafa saboda illa guda tara a cikin taran nan amma sai guda biyu sun haɗu haka kuma wanda suke za a ga a cikin taran kwaya ɗaya idan ta zo ita kuma take sa shi kuma ba zai tsara ba shi sa can a wannan yake faɗa littafin nan ɗan warki yake faɗa yake faɗa yake wace ta gaba ɗaya yake cewa ba adil sarrifin sarrif tanis sannan yake cewa arif ijima ijimai wato arrik sarrif ijamijmai wato ma'ana akwai ijam sannan akwai jami sannan warakib sannan wazid sannan wasila zidhu yace in kai haka tamnai wato ma'ana abubuwa ne guda tara na farko da al'adilu baudowa kenan wanda kowane daga cikin zamu zo mu magana sa ɗaya bayan ɗaya a ciki kowane daga ciki akwai al'adilu a baudo suna na ila yau bayan wannan sannan akwai sif sifa kenan sannan akwai a tanisi na mace sannan akwai ajamiyanci sannan akwai ta'arifi shine alamiyanci kenan sannan akwai a jam'i tarawa shine jam'in mutana haki na zamu zo mu magana sa sannan akwai tarkibi shi kaman tarkibi mai shi zamu zo mu magana sa sannan akwai a ziyada ta alibi da nuni shi ma zamu zo mu magana sa sannan akwai awo na fi'ili shine wal fi'il zin wa'annan sune sifofi guda tara wa'anda hado guda biyu daga cikin su yana sa shi suna zama bashi da yana da illa ko kuma akwai kuma wanda guda ɗaya idan ta zo kaman jami'in jami'in mutana haki nan jami'i wanda yake shine mutuka kamar wanda ya wani awon mafa'ila ko mafa'ila to shi wannan illa kwa ɗaya ce za ta iya sawa ba zai wannan ba sannan akwai kuma har ila yau ɗaya daga ciki shi ma kamar alifi ko ya zama makasuri ne ko muduni mududi ne shi ma ɗaya daga cikin waɗannan shi ma yana son shi ya zama mikir suna baya saraba wannan su ne illoli guda biyu wanda suke sa baya saraba a fama akwai illoli guda tara wanda su kowanne sai ya zama guda biyu ne sannan zai an gane ko to da aka zo za a yi kuma har ila yau ita illa ita illa kwaya daya ita dauki wato yan kan zagin ta guda shida alamiyanci kenan sannan sifa ita ma sai ta dauki yan kan zagin ta ita kuma guda uku kaga shi kenan haka ya zama tara ko cika saboda haka sifa idan ta zo tana buƙatar wa'annan yan kan zagin kowanne ta dauki da ita dama ga alamiyanci ga kuma illa kwaya daya daga cikin guda shidan nan to zan haɗu su biyu sai a ce ba za su yi ba ba wai wa'annan guda shidan ne daga ciki kowace daga cikin za ka haɗu guda biyu daga cikin yan wanda ba a alamiyanci ne da ɗaya daga ciki ko kuma sifa ne da ɗaya daga ciki an gane ko to waɗannan su ne suke yi shi za akwai wani kamar wani ɗan jadwali da na yi tebur wanda ya kamata a ce an gane shi ka gan shi kaga waɗannan sunayen al'asma'u al-mamnu'atu min sarfi kaga wannan al-mamnu'u ne da illace ne waɗannan sai guda biyu sun haɗu sannan illa sannan ke zama sannan wannan almamnu uli illatin wahida ce wannan kuma wanda za a yi shi ne illa ƙwaya ɗaya ce za su tsaye sa waye a ƙarƙashin wannan kaga al'alamu alamiyanci kenan sannan akwai asifatul asaliya sifa wadda take ta asali a ƙarƙashin alamiyancin nan akwai illoli guda shida wanda kowanne ɗaya daga ciki ɗin nan idan ya haɗe zama ga alami ne shi kuma ga ɗaya daga cikin wannan illar sai zama baya saraba akwai sifa asaliya idan ta zo ta haɗu da illa guda uku da suke karkashin ta kowace ɗaya daga cikin ta haɗu da ga sifa ga kuma ɗaya daga cikin alamincin nan a ɗaya daga cikin illa ɗin nan sai zama baya sarrafa kaga waɗannan su ne masu haɗuwa da illa guda biyu kenan sannan akwai almamnu illatin wahida wannan kuma wanda illa ɗaya ce take hanawa kaga kamar tanisi illa ita kaɗai ce za ta iya hanawa ba ta da wani sai aljam'ul mutana sai jam'i wanda yake matuƙar jam'i shi ma illa ce ƙwaya ɗaya yake kaiwa to kowanne idan ka ɗauke shi ɗinnan yanzu maganar su misali kaman wannan wanda suke hannuwa da illa guda biyu akwai al'alamu a ce abin nan alami ne in an ce abin nan alami ne shine abin nan za a ce kaman dai ka ce sunan yanka masala shine alami to wannan yakan zama illa idan dai an ce wannan abu suna ne mai yanka sai kuma ya zama bayan wannan din nan kuma yana da illa guda ɗaya sai ya zama kuma at-tarkibul maljiyu gashi alami ne ana gaya wa sunan mutum wani dabba ko mutum ko wani abu da shi dai amma kuma sai ya zama da cewa kuma tarkibi masjini ma'ana abin da ake ce tarkibi masjini shine ya zama suna ne guda biyu ka hada suka zama daya kaman ba'alu baka kaga ba'alu daban baka daban sai kace kana kiran sunan wani abu ba'alu baka sunan mutum ne ko sunan gari ne ba'alu baka kaga alamiyanci cewa suna ake ambata na wani waje ko wannan kuma ila yau na biyu su kuma gashi kuma ya zama murakkabi ne shi tarkibi masjini to wannan abu guda biyu sai su tashi ya zama illa an gane ago? sannan haila yau ga alamiyanci ga tanisi idan aka samu wannan abin alami ne shi sannan kuma haila yau kuma abin da ake kira mace ake kira to shi ma wannan abin sai ya zama illa ce kawai misali yanzu to a illan nan ce a tanisin nan ne sai zama abu guda biyu ne an gane ko? in ma ya zama shi tanisin nan suna ne na mace amma akalla ya zama ya haura suna guda hudu da har a harfi hudu kai afuwan kamar yanzu faɗi mutu faɗi mutu kaga akwai tanisi domin kana jin ƙarshe kasan tanisi ne suna ne na cewa faɗi mace ce ko faɗi mace alami ce domin sunan mace ce suna ake gaya wa mace a matsayin sunan yanka ko kaga alamiyanci ga tanisi kenan to wannan sai amma misali yanzu zamu zo nan gaba zamu yi magana idan mun shiga mun yi za a cikin karatu zamu yi magana kamar yanzu hindu ai alami ce kuma tanisi ne amma kuma ai wa'an suna sarrafa ta domin za ka iya cewa hindan kana yin tanwini ka zama biya sarrafa ai ko to dalilin da yasa kenan muka ce sai ya kai harafi akalla ya fi harafi uku an gane ko da tanisin ne kaga illa guda ɗaya a tanisin ka bangare ɗaya kenan to kuma har ila yau zai iya zama na cewa akwai tanisin nan akwai alamiyanci amma kuma ya zama sulasi ne a jini kaga wato a shekenan bayan tanisin bayan alamiyancin kuma har ila iya wata illa kenan ce ta daban wata ke harijiya ce ba ta cikin innan illolin ta cewa a jami'anci shi sa ya shigo shi ba misali yanzu ta kara kaga ai harafi guda uku ne amma kuma baya sarrafa ko mun ce da aiki ya kai hudu sannan zai sarrafa to amma a nan wajen sai a ce shi ma baya sarrafa saboda kasancewa ta cewa a ajamiyi ne suna bayan kasancewar tanisi kuma dalilin da yasa kenan ya zama cewa baya tani baya sarrafa a nan wajen to haka illa biyu kenan illa ta uku bayan alamiyanci shine ka zama akwai ujuma shine ajamiyanci shi kadai to kan misali yanzu Ibrahim kaga Ibrahim ai ba sunan larabci bane an gane abraniyanci ne asalin to kasancewa cewa ajamu ne sunan kuma ga alamiyanci to sai yasa Ibrahim baya sarrafa shi sa ba dama Ibrahim duk kuma sun da aka ce baya sarrafa wani ɗaya daga cikin lirabinsa shine ba dama kai masa kisra sai dai koda mahallin kisra ne ka masa fata lallai babu kisra yanzu kaga Ibrahim ba da taba jin an ce Ibrahimi ba sai dai Ibrahim koda mahallin jarrar ne kuwa sai dai a masa fata an gane ko kaga illa ta uku kenan sannan illa ta hudu a karkashin alamiyanci shine alamiyanci da karan alifi da nuni duk inda aka samu suna ne alami kuma sannan karshen sa akwai alifi da nuni kamar yanzu Usmanu Affanu ga dafanu duk waɗannan kaga sunaye ne ko na mutum ko na sunan waje amma kuma ko marwanu duk sun kare da alibi da ne wannan bayan da za a yi sarrafa an gane ko dole ne usmanu din nan zaka ce in ma ka ce marutu bi usmana ba dama ka ce bi usmani na hudu kenan ko sai na biyar shine awan fi'ili ya zama da cewa yanda sunan nan yake haka ma awan ya auni fi'ili kamar yanzu ahmadu daidai yake da alaribu ina duka a ya sun auna awada ko kamar yin riba madina kenan ai daidai take yi da kamar yin ribu ba wani bambanci kamar ta galibu sunan gari ne daidai yake da taliribu kaga ya aure fi'ili kenan to in aka samu fi'ili ga sunan waje ne alami ne ko sunan waje ne ko sunan wani mutum ne ko sunan wata dabba ce da ake sa mata suna na alami na yanka amma kuma ila yau bayan wannan kuma gashi ya auna awan fi'ili to shi ma nan bai sarrafa ba sannan sai al'adulu bauɗowa ya zama da cewa suna ƙa'ida kamar yanzu idan amir ne suna an gane wanda ya auna awon fa'ilu amma sai ka auno fu'alu kuma daga ciki kamar yanzu umaru a kaga umaru daga cikin amiru aka boro shi aka ciro shi to wannan shi ma bayan aka kasance su alami ne sannan kuma gashi cewa asalin sunan amiru ne aka dawo da umaru ya kuma fu'alu to yanzu shi ma bai yi sarrafuwa ba dama sai ka ce marotu bi umara ba dama ka ce umari ba zai taɓa yi ba an gane ko kaga illa guda shida kenan kowace kuma idan ta haɗa da alamiyanci ba ta sarrafa ba sannan har ila yau wannan to kaga bangaren wanda alami ya ɗauka kenan da yan kan zage su shida sannan har ila yau akwai sifa asaliya an ce sifa asaliya shine sifa wadda take in ta zo ba a rila shi take ta zo ta tafi ba kamar ka ce misali abin nan kore ne ko abin nan ja ne kaga sifa ce take tare da shi ba zuwa take tafiya da tafi ba an gane ko amma sifa da zuwa tafi kamar misali a ce wannan mutumin a ce matsalan kama a ce wa'annan mutane ne guda hudu a sifan tasu da hudun nan kaga ai sifa ne wanda za ta iya tafiya domin suka koma hukuma za a canja da koma hukuma irin waɗannan abubuwan amma sifa wa take mutabbaciya ta zauna tare da wannan ai kaga ita wannan idan ta zo ta haɗu kuma ta bayan ta haɗu sai ta zo ta haɗu da illoli daga cikin illoli guda uku da za mu faɗa na farko ta zama da cewa akwai ziyaratu alifan nuni sifa ce amma sifan nan ta zo sai ta zama da cewa a ƙarshen ta ana samun alifi da nuni a bangaren idan namiji kake son ka faɗa idan mace kake son ka faɗa kamar misali yanzu sai ya zama sifarta fa'alana ne fa'ala misali kamar adishana ne adisha yanzu duk inda kace adisha adishana ka sa alibi da lami kaga aisha ne mai jin kishirwa kenan ai sifa ce ko to kuma har ila iya sifar nan sai ta zama ta kare da alibi da nuni kuma ta kare da alibi da nunin nan a matsayin namiji inda mace ce maimakon ka ce aisha na ba za ka ce aisha na ba sai je ka ce aisha to inda ya auni irin wannan sigar a ce fa'ala na fa'ala namiji kamar sakara na sakara mai maye namiji sakara mai maye mace ba sakara na to ba ba dama yanzu kace sakara na to to in dai irin wannan awon ne wanda fa'ala na fa'ala ne to ka'ida ba zai sarrafa ba amma akwai wanda zai iya zuwa sama ba akasin waɗannan wanda zai auna awon fa'ala na to ne to da shi muke magana ba in dai wanda ya zo irin wannan ne to ba zai sarrafa ba ko su ba azaliya ce ta zo ta awon awon fi'ili ita ma kamar yanzu a hadaru ai daidai yake da af'alu ai kaga ya wani fi'ili ne shi ba kuma sannan a hazaru sifa ce azaliya haɗo wa'annan ilolin guda biyu sun sa ba zai sarrafa ba ko kuma sifa azaliya ce sai ta ta haɗu da al'adul kuma bauɗowa ita ma ba kamar yadda muka faɗi suna wancan kuma kamar misali yanzu in kace sulasa ko ruba'a ko humasa duk waɗannan daga ciki abin da kake nufi uku uku kake nufi kamar salasa salasa ne sai ka ce sulasa mutane sun zo su hurhudu wannan ya zo mutum hudu sun zo mutum hudu sun zo arba'a arba'a ne sai kace ruba'a wato sun zo huru hudu kenan to kaga ruba'a ina an an gwado shi ne daga mai daga daga wancan salasa salasa din da ko ko kuma a'a wannan in su su biyar ne kace humasa duk wanda ya auna awan da ko ala an gane ko to waɗannan shi ma baya sarrafa kaga sifa kenan asali tana da yankan zagin da ita ma guda uku wanda kowanne wannan sai ya haɗu da illa guda sannan sai mu munu lillatin wahidan wanda zai zo illa ɗaya ke tak ita kuma ta wuce hannun sarrafa mun gama da waɗancan shine tanisi tanisin nan amma anan wajen ba kamar wancan wanda muka faɗa na farko ba mai kamar faɗi mata ɗin can a tasinisi ne na suna kamar misali sunan yalla mamduji ne ko makasuri ne kamar yanzu bushara a ga sunan mace ne to kaga wannan kawai ya sa ba za ta zama ba ta dace wannan ba ba za ta sarrafu wannan saboda wannan ta zama ta zama munduri ce ko ko kuma hasana'a ce ai munduri maka suriya ne bisa ilimi ita ce hasana'a kuma haka munduriya to shi kuma wannan shi ma idan ya faɗa saboda kasancewa hasana'a din nan to shi ma ba zai sarrafu wannan saboda wannan har illa ce ba dai kai wannan an gane ko da ko ba ga san wai ba dubo wai alaminci ko wani abu ba shi muke hangi ba kawai abin da muke kano muke magana kawai da can yalla alifin na makasuri ne ko na muduri ne kuma a magana cewa wannan sunan tanisi ne kawai shine magana sannan sai jamla mutanaha shi kuma duk suna wanda duk fi'ili suna wanda ya auna awan mafa'ila ko mafa'ila kamar masajida ko da nanira duk wanda ya auna irin waɗannan suna bai sarrafa ba kowane irin kamar yanzu masa'ila yasa ba dama ka ce wannan babi ne fi masaili ba dama ka ce ka ce fi masaila a ce masaloli domin masaila ba awon mafa'ila ne yawa duk wanda ya yana awon irin waɗannan abubuwan shi ba ya sarrafa to waɗannan su ne illolin da suke sa suna ya zama ba ya sarrafa waɗannan a takaice ke waɗannan su ne idan misali ka kowane daga ciki idan ka duba su za mu zo mu bi kowanne ɗaya bayan ɗaya za mu fara ɗaukar na sifa a na sifa mu haɗa ta da kowace da uwarta sannan mu koma na alami mu haɗa shi da kowace yan uwarta sannan mu koma kowar take illa guda ɗaya gaba ɗayan babun dai akan waɗannan abubuwan zai magana to da wannan tebur ɗin da aka yi idan ka haddace shi akwai bayanin sa a nan wajen kuma da na rubuta a nan cikin wata takarda yawa wanda wannan kowane daga ciki yana nuna abubuwan da za ka yi ka gan su na hawal man da sarfa kaga al'alamu ne wa wahidatu min ilal sitti ga illolin nan guda shida alami da illolinsa guda shida kamar yadda muka faɗa dinnan yanzu nan a takeice an fito ne sannan kuma nan wajen kuma sifa ce asaliya da kuma ita illolinta guda uku sai al-mamnu'u min sarfin li illatin wahidatin shi kuma illa guda ɗaya shine waɗannan su ma ga su nan shine wannan baitin da na karanta maka fa adil sif fa adil sifin nis arfi jama'i arfi jami'i rakib wazir wal fi'l zinu tamlai wannan su ne sufofi guda tara waɗanda kowane daga ciki idan ka ɗauka kowanne daga ciki ya ɗan warje ya kawo su cewa kowanne idan ka ɗauke ta ka haɗa da wata illa shi ne ba ta karaba kamar yadda muka faɗa wanda ya haɗa duk wannan karatun da muka yi a cikin wannan gaitin gwada. Alhamdulillah Allah ya saka. Alhamdulillah.